بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin asabar 14 ga watan jumadan ula shekara ta 1446 bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam wanda ya dace da 16 ga watan November shekarar miladiya 2024 wannan shine darasi na 352 cikin jerin darussa daga littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-Imam al-Muhaddith al-Mufassir al-Faqih abu abdullah muhammad bin abubakar zura'i a dimashki wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziya shekul islami rahimahullah wannan littafi na zadul ma'ad littafi ne mausu'a na tarihin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam littafi ne na komai da ruwanka dangane da bayani akan tafarkin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam malamai suna jinjina ma ibn al-qayyim akan wannan aiki lura da cewa ya rubuta asalin littafin zadul ma'ad ne a halin tafiya a kasar makka inda ya je aikin haji da mujawara nesa da iyalansa nesa da littafansa Allah ubangiji ya saka mishi alkhairi idan za a iya tunawa ibn al-qayyim yana mana magana akan hukunce-hukuncen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanke dangane da al'amarin wato mata waɗanda suka haramta mutum ya aura da abubuwan da suke rassa a wannan mas'ala za mu tashi inda yake cewa wastufida min umumi tahrimihi subhanahu almuharramatil madhkurati anna kullam ra'atin haruma nikahuha haruma wat'uha bi milkil yamini illa ima'a ahli alkitab fa inna nikahahunna haramun inda al-aktharin wa wat'ahunna bi milkil yamini jaiz wa sawwa abu hanifata bainahuma fa abaha nikahahunna kama yubahu wat'uhunna Uh, yana ci gaba da tarkibin ƙa'idoji da ya kawo daga masail ɗin da ya ambata wanda suke da alaƙa da aljam'u bainal uktain wal jam'u bainal mar'ati wa khalatiha ko almar'ati wa ammatiha hukunce hukuncen haramcin mutum ya auri ‘yar uwa da ‘yar uwarta a lokaci guda ko kuma mace da ɗiyar iyarta ko ƙanwata da mace da ɗiyar wanta ko ƙanta a lokaci guda daga wannan rasa ne ya mana ka'idoji mun ji wasu a can baya sai ya sake cewa wasu da min umumi tahrimihi subhanahu almuharramatil mabkura daga wannan gamammiyar ka'ida ta haramta auren waɗannan mata da aka ambata waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya haramta sai aka tsakuro wata ka'ida ita ce anna kullum ra'atin haruma nikahuha duk matar da aurenta ya haramta ga mutum haruma wat'uha bi milkil yamin haka nan ma ya haramta ya mallake ta a matsayin baiwa sadaka illa ima ahlul kitab in banda mata da suke bayi na ahlul kitab wato da mahaifiyar mutum da diyarsa da kanwarsa da kanwar babansa da kanwar mahaifiyarsa da sauran waɗanda aka haramta a aure su yadda bai halasta su zama karkashin igiya auren mutum ba haka nan bai halasta su zama karkashin wato sarƙar bauta a wajen mutumin ba to haka kuma sai ya ce amma akwai wasu da aka togace daga cikin wannan ga'ida su ne mene su ne baiwa wadda take baki tabiya fa inna nikahahunna haramun inda al-akthari mafiyan malamai sun tafi akan cewa haramun ne da ya auri baiwa wadda take ahlul kitab wa waqa'uhunna bi milki al-yamin jaizun amma ya halasta ya mallake ta matsayin sadaka ya dinga saduwa da ita amma aure bai halasta ba sai in man khashiyal anata minkum sai mutum ya tsoraci wato abin nan fasikanci ko fadawa cikin barna wasawa abu hanifata bainahuma abu hanifa ya daidaita tsakanin na hukunce hukuncen guda biyu fa abaha nikahunna kama yubahu wat'uhunna bil milki yace kamar yadda ya halasta mutum yana da baiwa baki tabiya ya sadaka da ita haka ne ya halasta ya auri baiwa baki tabiya zaman aure kamar da yake cikin tafin al-mabsut haka nan ibnu abdul bari ya ambaci wannan magana a cikin al-istizkar haka nan al-Imam Ibn Battal a cikin sharhin shi na Bukhari da Ibn Qudamata a cikin Al-Mughni wal jumhuru ihtajju alayhi bi anna Allah subhanahu ta'ala inma abaha nikah al-ima'i bi wasfi al-iman malamai daukacin su suka maiwa da Abu Hanifa da hujjar cewa a'a ubangiji ya halasta auren mata ne waɗanda suke bayi ahlul kitabi idan sun samfantu da imani faqala ta'ala inda Allah yake cewa cikin suratul nisa'i wa man lam yastati minkum qawlan an yankiha al-muhsanatil mu'minati wanda yake bayi da abin hannu ya gaza yana da talauci ya kasa samun mace mumina katangaggiya da zai aura fa mimma malakat aymanukum babu laifi ya auri baiwa min fatayati kumul mu'minati wanda take kuma baiwa ce mumina wallahu a'lamu bi imani Allah ya fi ku sanin abin da ke cikin zuciyarsu na imani wa qala ta'ala kuma Allah yace wala tankihul mushrikati hatta yu'minna kar ku auri mushrikai har sai ta zama mu'mina Abdullahi dan Abbas yake cewa ban san wata wato mushrika da ta kai mai cewa Allah uku bane khassa zalika bi harai alkitabi sannan kuma aka kebance wato mata wanda suke hara'ir wanda suke wato masu yanci daga cikin ahlul kitabi wal musanatu min ladina utul kitaba kenan da Allah ya ce baqiyal ima'u to daga nan sai a ce ƴaƴa mata wanda suke bayi kristoci da waɗanda suke wato sauran ahlul kitabi suna nan fi qabdati ko fi qabiyati tahrim suna nan a cikin haramci وقد فهم عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة إدخال الكتابية في هذه الآية فقال لا أعلم شركا أعظم من أن تقول إن المسيح إلهها سيدنا عمر da wasu cikin sahabbai sun fahimci cewa kitabiyat wato mata wanda suke kirista ko yahudawa suna cikin umumin ayan nan na wala tankihul mushrikati sayyidina umar yake cewa la alamu shirkan ban san wani shirka ba a azama fiye da min an taqula faɗinta cewa innal masiha ilahuha da take cewa almasihu ubangijinta ne sai na umar ya ce babu shirkan da ya kai wannan waidan fal aslu fil ibda'il hurma sannan asali kamar da muka ji a baya akwai abubuwan da suke na mu'amala wanda asalin su su ba ibaha bane al aslu fil ashiya'il ibahati al ibahatu to banda al abanda al abda banda farji farji asalin shi na kowace mace haramun ne sai wadda ta halasta guda biyun nan wanda illa ala azwajihim aw malakat aymanuhum wa inna ma ubiha nikahul ima'i almu'minat daga cikin waɗannan farjoji abinda aka halasta shine kawai auren mace wacce take baki tabiya baiwa mu'mina faman faman adahunna ala asli tahrim duk waɗanda suka wannanci waɗannan wato mata muminai ahlul kitabi to yana nan akan asalin haramci walaysa tahrimuhunna mustafada min al-mafhum haramcin su ba abu ne da aka yi istinbatin shi ba abu ne wanda yake da dalili sarihi da muka ji a baya sai sake cewa wastafida min sayqil ayati wa madluliha anna kullu mar'atin harumat harumat ibnatuha illa al-amatu wal khalla sannan ayoyin sun nuna cewa duk mata da ta haramta gare ka to diyatta ta tsatsanta mata haramta gare ka in banda mata guda biyu al'ammatu ya ko kanwar uba wal khalatu ya ko kanwar uwa kaga da ya da kanwar uba da ya ko kanwar uwa haramun ne ka aure su amma yatta halas ce ita ce cousin kenan ko wanda kuke wasan ƴaƴan wa da kani da ita ita ya halasta ka aure ta amma uwa bai halasta ba haka yarta bai halasta ba haka kanwarka bai halasta ba ka aure ta haka yar kanwarka bai halasta ka aure ta ba haka nan ainihin wato yar uwarka ita ce kanwa kenan ko da uwa to haka diyarka bai halasta ka aure ta ba to haka jikar kama bai halasta ka aure ta ba shine ma'anar cewa kullum ra'atin harumat harumat ibnatuha in banda waɗannan guda biyun al'ammatu wal khala wa halilatal ibni da kuma matar ɗa wa halailu abna'iku matar ɗa ita ma bata halasta ka aure ta ba amma ‘yarta na iya halasta gare ka wadda laisa min sulbiblik ɗanka ya auro wata mace sai zama tana da wata ɗiya kuma daga wani aure can daban kamar yadda in kai ubanka auro wata mata mata tana da wata ɗiya a wani aure can daban ɗanka na iya aurenta ko to haka yin ɗanka ma ya auro wata mata tana da wata ɗiya a wani aure can daban kana iya aura ita ce ibnatu halilati ibnik da da yake al'ada za a ga cewa ba kai da taku ba ko ba haka ba uwarta ma baba take ce maka kenan tunda uwarta na auren ɗanka kaga ƴan sirka ka kenan wannan zai wuya a ƙasa wasu gaskiya a iya tolerating din shi kaza akwai wasu extra muharramat a ƙasar nan waɗanda ba su cikin nasi amma al'ada ba ta yadda ba ina ganin wannan amma dai haka yake a karatu da kan mutum ya ce na so abin makayansa ya aura eh haka ya ce wa halilatal abi da kuma ita ce aka san wannan matar uba matar uba ba ta halasta gare ka ba amma ɗiyar matar uba wato wadda aka kawo gidanku a matsayin agola ita ce aka san wancan ko to ita mata halasta wa ummar zaujati da mahaifiyar matarka sirkar ka kaga ba ta halasta gare ka ba amma ɗiyarta ta halasta gare ka in ka rabu da waccan ɗiyar da ke ƙarƙashinka shi ne ai abin da aka ce sai dai kar a yi jam'u ɗin ko mun gane yanzu yana mana istisna'in waɗanda ba su halasta gare ka ba amma ɗiyansu mata option ɗin suna iya halasta gare ka daga cike cewa ummar zaujati da surukarka mahaifiyar matarka kaga haramun ce gare ka in ka aure yarta amma kana iya auren wata ƴar uwar matar taka idan kun rabu ko ta mutu wa anna kullal aqaribi haramun sannan kuma duka waɗanda kuke da dangantakar jini da su mata haramun ne su ne al'aqarib baka auren macen da kuke dangantakar jini da su illal arba'atil madhkurati fi suratul ahzabi in banda wasu ƙwaya hudu kacal da aka ambata a cikin ahzab sune menene wa banatu ammika wa banati ammatika wa banatu khalika wa banatu khalatika waɗannan su ne banatul amami wal ammat cousins ɗinka ‘ya'yan ‘yan uwan mahaifinka sawa'un ‘yar uwa ce ko ɗan uwa wato wa da ya da ƙani da ƙanwar mahaifinka su ne al'ammatu ‘yan uwan mahaifinka mata’ al'amamu ‘yan uwan mahaifinka maza, to ‘ya'yansu, kaga ai ‘yan uwanka ne na dangantaka, amma su sun halasta, su ne wanda ake ci musu annasib, wato cousins kenan. Hakanan, wa banatul akhwal wal khalat da ‘yan uwan da ‘ya'yan ‘yan uwan mahaifiyarka mazansu da matansu, wato ‘ya'yan kawu kenan, da ‘ya'yan inna, to su ma sun halasta waɗannan guda hudun. ɗiyar wan babanka da ɗiyar yar babanka da ɗiyar wan mahaifiyarka da ɗiyar yar mahaifiyarka waɗannan guda hudun su sun halasta a musulunci sun halasta duk da yake akwai al'adu a nan Najeriya akwai kabilun da ba sa yin aure a wannan bala haka ƙasa kuta adamawa akwai ko eh ana yi a wasu kabilu ibo ko banda ibo a nan arewa akwai a taraba namiji sunansu ne wajen taraba da irin yankunan waɗannan na middle belt akwai inda kwata-kwata yadda ka saba za ka wuri kanwa ka bato ba kai saka ce kana son ƴaƴan kanwa babanka ba ba kama isa ba kawai cousin ba sa aure kuma akwai nazariyat na likitoci da suke nuna kyama game da aure da ake cewa auren zumunci kaga wannan shi ake cewa auren zumunci ai ko shi ake cewa auren zumunci to akwai akwai bincike na likitoci da yake nuna kyamatarwa game da irin waɗannan auren ta fuskar jin wato ƙwayoyin halitta naka da nasu duka yi ɗaya ne tunda kun haɗa kakanni kun haɗa kakanni iyayen iyayenku ɗaya ne ko zaka dukan ku offspring ne daga tushe guda to idan aka ci gaba da yin aure idan akwai wata matsala a jin kaman sikila kaman wani abu da yake da alaka da hauka abin da yake alaka da wani mental disease kama abin da yake da alaka da bakararanci wasu a ciki ba sa haihuwa kabin da ke alaka da ciwon abin nan jini din nan istihada kabin da ke da alaka da lifespan karancin tsawon rayuwa ko to duk kuna kamar kuna kuna ci gaba da maintaining din su ne kuna ci gaba da wanzar da wannan cutuka a cikin a cikin danginku amma in aka je aka ɗauko wani dangi daban wanda ba dangin ba aka aura to akwai yiwuwar sai ya talashi sai ya narke a ciki yadda dai ka san ana breeding ɗin dabbobi ko ana breeding ɗin kayan noma akan ɗauko wani baran jinsi a cakuɗa sai a fitar da sabon jinsi so da an fi a likitance ya fi fa'ida an ka tashin aure ka auri wata ƙabila ma daban ko wani dangi daban ko mutanen wani gari daban wanda ba ku san asalinku ba sai dai an kusa can kan adamu halar za a haɗu ya fi a kan ka dinga aure ko da yaushe a cikin danginku irin waɗannan musamman akwai irin waɗannan matsalolin domin za ku ƙara accumulating ɗinsu ne daman ka gaji hauka ta gaji hauka ka gaji tsarin kwanci ta gaji tsarin kwanci ka gaji daƙiƙanci ta ma ta gaji sai ku zo ku ƙara amma idan ɗaya ya gaji abin ɗaya bai gada ba in suka haɗu sai su canza kamar yadda ka san sikila ko mai sikila da mai sikila sai sake haifan sikila amma ɗaya mai sikila ɗaya lafiye sai haifi lafiye ala samun gane ni ba na ce fa haramun ba na ga muku abin da masu bincike suka faɗa ne in kaga kana so kawai bismillah Allah ya bada sa'a eh kuma ba kowane dangi ne ya suke da wata matsala irin wannan ba to haka istihaba zaka ga mata suna kwaikwayon junansu suna bin ɗabi'a junansu a waɗannan ɗabi'u ɗin to haka kuma ko rashin haihuwa da sauransu to waɗannan su ne ba su halasta ba a cikin mata da ake iya aura a wanda aka keɓance a cikin mata waɗanda ba a aura faslun wa mimma harramahun nassu daga cikin abin da nassin ƙur'ani ƙarara ya haramta nikahul muzawwajati auren mace wata ke mai aure mace wata ke da miji to haramun ne ka aure ta haramun ne ka nemi aurenta haramun ne maka kula ta kwata-kwata shine wal musnatu minan nisa'i kai izu din nan ko haramun ne hatta zina idan mutum ya sake yayin zina da mata aure zinubin da ke kan shi jama'a ya ninninka zinubin wanda yayin zina da da da da da wanda ba mata aure ba kwarto da ake cewa ba karamin shaki bane ai a cikin hadisin muslim wanda Allah ya ce ranar alkiyama za a zo da wanda yayin zina da mata aure a cacimo shi mala'iku su kawo shi gaban mijinta su ce mashi ga maha'incin da ya ha'ince ka a cikin iyalinka kuma ga ladan shi ka je an baka izini duk abin da ka gara ma ka ɗauka nabi ce ka san ba abin da riban mushi ba da a lahira inda lada yake da daraja a lahira a ce maka ɗibi kuma ka ɗiba ka ba sauran kuma musamman mutum da ya maka wannan rashin mutuncin Allah ya kyauta wa hunnal musanatu sune da Allah ya ce wal musanatu minan nisa'i su ne Allah ya faɗa akan izu ɗin nan wastusniya min zalika mulkal yamini wastasna min zalika shari'a ta keɓance a mulkal yamini wato matan da aka mallake su ta hanyar faɗa wasu cikin ƙangin bauta ko da matan aure ne kafin wannan jihadin musulmi sun je jihadi wani gari suka ci garin da yaƙi suka kama bayi a cikin bayin akwai mata waɗanda matan kafin a zo jihadin matan aure ne da iyalinsu ta yi iyalinsu su ne sojojin da aka bubbuge aka kakkashe aka kama wasu suka ruga da gudu to da zaran an kama ta dinnan wancan labarin auren nata ya tashi fa ashkal hadha al-istisna'u ala kathirin minan nas wannan istisna'i wannan togaciya ta yi wa mutane da dama wato sarƙaƙiya fa innal ummata fa innal amatal muzawwajata yahrumu waqtuha ala malikiha fa aina mahallu istisna' ce domin ita dama ai a baiwa wata ke mai aure dama ya haramta wanda ya mallake ta tara da ita to me ake nufi da isa sanake da aka ce wa musulmin da sai ilama malakat aymanukum dama ai mace mai aure dama an ji ta haramta ko to baiwa mai aure baiwar wani amma ya aurawa da wani wani ita to yanzu ai ba zai je gidan wani ya ce ya zo kwanciya da ita ba dan matan wani ce gudu da mulkin shi ce to in ta haihu ƴaƴa bayinsa ne amma haramun ne kuma sai saboda tana da miji to kaga in haka ne kamar istisnai bai da wani ma'ana kenan dan dama almusana ba a halasta ta ga wani mijinta to don me aka ce illa ma malakat aimanukum kamar isis nan yana cewa to ita wadda take baiwa yadda ta halasta ga mijinta kuma ta halasta ga mai gidanta in ba shine mijin ba kaga wannan ba zai yi ba ina fata mun gane iskaliya fa qalat ta'ifatun sai wasu malamai suka ce huwa munqati suka ce dauka istisna'in bai da alaka da wancan wancan zancen ai lakin ma malakat aymanukum kama ana cewa ne a waɗanda suka halasta gare ku kawai sune wanda hannayenku suka mallaka wa rudda hadha lafzan an tunkuɗe wannan wa ma'ana an tukure shi a lafazance da zai dauka ba a ma'anance ba zai dauka ba wa amma lafzu fa innal linti fa innal inqita fa innal inqita inma yaqau haisu yaqau tafrigu domin shi istisna'i munqati yana afkawa ne idan zance ya kare wa babuhu ghairul ijabi min nafi wal nahyi wal istifham idan ko magana ce da bata da alaka da nafi ko nahyu ko istifhami falaysa al mawdu'u mawdu'an qita'in saboda haka wannan wajen tunda ya zama akwai hani to ba in ba munqati bane wa amma ma'ana fa inal munqati la budda fihi min rabitin bainahu wa bainal mustasna minhu bi haythu yakhruju ma tuhima dukhuluhu fihi bi wajhin ma ta bangaren ma'ana kuma istisna'i munqati dole zama akwai wani abu da ya hada alaka tsakanin shi da asalin ta yadda za a gane cewa abinda ake tunanin ya shiga ciki bai shiga ba فإنك إذا قلت ما بالدار من أحد دل على انتفاء من بها بدوابهم وأمتهت وأمتئتهم فإذا قلت إلا حمارا أو إلا أثافيا ونحو ذلك أزلت توهم دخول المستثنى في حكم المستثنى منه إذا ذاك ما في الدار من أحد ما بالدار من أحد babu kowa a cikin gidan to an san kana nufin wannan istisnai naka wannan magana ta tana nufin babu mutanen gidan babu dabbobin gidan babu kayan cikin gidan fa idza qulta illa himaran illa himaran sai wani jaki au illa asafiyan sai wani dan jaki karami to yanzu wannan istisna'in da ire-iren sa azalta tawhuma dukhulil mustasna fi kulli mustasna min ka cire yuwar a ce da kace ma fi dari min ahadin ka cire yiwuwar a ce mutane kawai kake nufi wa abyanu min hadha qawlu ta'ala fadin Allah la yasma'una fiha lagwan ba sa jin wani barna a cikin aljanna illa salaman cewa an cire wato da lagau da aka ce karka dauka wai duk wani zance ne ba a ji gaba daya a ana jin zance amma banda na shirbi gashi ne ce fasisna ussalam azala tawhuma nafi sama'il am ba wai jin ne ba a yi duka ba fa inna adama sama'il lagwi yanzu an yakuna da adami sama'il kalamin ma rashin jin barna watakila ya zama saboda ba a jin magana ne gaba daya hala kurma ne mutum ko kuma babu maganan ne kwata-kwata to don ka wannan tarin sai aka ce illa salaman ba wai dan salam wani sashe ne na lagau ba kaga istisnai ne munqati dan bayanin asalin ma'anar wajen wa an yakuna ma'a sama'i ghairihi wa laysa fi tahrimi nikahi zawjati ma yuhimu tahrima wat'il ima'i bi milki al-yamini hatta yukhruju a wajen magana akan haramcin auren mace mai aure babu abin da ke nuna a cikin zancen yuwar mutum ya kwanta da baiwa dan ya mallake ta an haramta haka wato da aka ce wal musanatu minan nisa'i an haramta muku auren mata masu aure a cikin wannan zancen babu abin da yake nuna alakar a cikin haramtawar ya shafi baiwar kamace saraka isis 9 da aka ce illa abin nan mamalakat aymanukum dama ba haka ya taso ba wa qal taifa bal istisna ala babi wasu suka ce isis 9 yana nan na asali ne wa mata malakar rajul amatal mutazawwija al muzawwaja kana milkuhu talaqan laha suka ce abin da ya sa muka ce istisna'in nan tsayayye ne shi ne duk sanda mutum ya mallaki wata mace wadda take tana da aure baiwa ce amma tana da aure da zaran ya mallake ta wancan auren ya tsinke wa halalahu wa ta'uha ya halasta ainihin wato ya take ta idan mutum ya je yaki aka bashi baiwa mai aure da zaran an bashi ita auren ya lalace idan mutum yana da baiwa tana da aure sai sai da ita ana gama ciniki auren ya lalace idan mutum yana da baiwa wata ke da wani aure sai ya kyauta da ita shikenan auren ta ya lalace in ji wasu malaman suka ce a wahiyya mas'alatu bai'il ama ita ce matsalan sai da baiwa hal yakunu talaqan laha shin an sai da ita shin saki ne amla ko ba saki bane fi madhhabani lis sahaba sabai suna da madhhaba biyu anan ibn Abbas radiyallahu anhu ya rahu talaqan na ibn Abbas Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa kamar da yake cikin Fathul Bari mujalladi na tara da kuma littafin At-Tamhid na ibn Abdul Bari a cikin juz'in sa na 22 haka nan a cikin al-Ummu ta Imam Shafi'i cikin mujalladi na 8 da wasu wurare kamar Badailul Fawaid kamar abin da Igasul Lahfan na Ibn Qayyim dukan su guda biyu a cikin juz'i na farko na na Igasul Lahfan to a dukkanin an yi magana akan wannan matsalar cewa ibnu abbasin shi a mazhabinsa da zaran mutum ya auri baiwa da take da aure auren ya lalace afwan da zaran mutum ya sai baiwa wa yahtajju lahu bil aya ana ana ana kafa hujja ibnu abbasin na kafa hujja ga haka da wannan aya wa ghayruhu ya aba zalik wasunsa kuma cikin sahabbai suka ce ba haka ba wa yaqulu su suka ce kana yujami'ul yujami'ul mulku maliku sabiqul nikahi lahiqa ittifaqan wala yatanafayan ce kana yujami'ul maliku sabiqu lin nikahi allahika wanda ya mallaki matar da ya mallake ta kafin aure yana tarawa da ita a kafin auren ittifaqan wala yatanafayan babu karo tsakankanin haka wa kadhalika mulku lahiqu la yunafi nikah as-sabiqa to haka wanda ya mallake ta bayan aure to mallakarsa ba ta kora aure wato can kama yujami'ul maliku sabiq kamar yadda wanda ya mallaki baiwa ya mallake ta al maliku sabiqul nikah wanda ya mallake ta ko mallakar da aka yi mata in muka da almulku kenan mallakar da aka yi mata kafin aure ya halastar da a kwanta da ita kafin auren auren da ya biyo bayan ittifakan kuma babu wani tanafi to haka nan almulkul lahiq mulkin da ya biyo bayan aure la yunafin nikah sabiq baya kora auren da ya gabace shi kuma gani ga baiwa wani ya mallake ta kafin aure mallakar da ya mata kafin aure ta halarta mai saduwa da ita da ta yi aure kuma yanayi ya canza to yadda kafin ta yi aure ta halasta ga wanda ya mallake ta haka bayan aure bayan aure shine wa kadhalikal mulku lahiq la yunafi nikaha mallakar da aka yi bayan aure bai kora auren kamar yadda a can aure bai kora mallaka gare ga wancan mai mallakanta ba to haka nan ma mallakan da wani ya yi mata ba zai kore aurenta ba qalu suka ce wa qad khayyara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bariratan lamma bi'at shi sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba barira za'i yayin da aka saida ta an sa hadisin barira mun karanta shi a baya ko yana cikin bukhari ainihin wato da sunan abi daud hadisin fi barirata salasu sunan walau walau fasakha nikahuha lam yukhayyirha da ce aurenta ya warware sakamakon kyautar da ita da aka yi aka yanta ta to da annabi ba zai iya bata zabi ba nabi ya bata zabi ko ta hakura ta cigaba da zabar da mugis ko kuma ka ta hakura da ce auren ya ga warware babu magana a ce a bata zabi ha annabi ya ce mata ina nema masa ceto wato annabi ya fifita ta hakura ta cigaba da zama da shi fiye da ta kashe auren kalu suka ce wa hadha hujjatun ala ibn abbas radiyallahu anhu suka ce wannan hujja ce akan ibn abbas cewa zancen shi bai tsaya ba fa innahu huwa rawil hadith musamman kuma shi rawaito hadisin nan na barira wal akhadhu bi riwayati sahabi la bi ra'yi dama kuma riwayar da sahabi ya kawo ita ce hujja ba fassarar sa da ya saba wa hadisin ba wa qala taifatun thalisa wasu malamai kuma suka ce in kana al mushtari imra'atan suka ce akwai tafsiri idan wanda ya sai baiwar mace ce ƴan uwarta kaga babu aure tsakanin mace da mace ko lam yanfasikhin nikahu aurenta bai mutu ba baiwa ce tana da miji sai mamallakinta ya siyar sai sai mace to auren can yana nan hayin saboda mene mallakarta da mace ta yi bai da alaka da aure yana halam tamlik listimta abi budu izauja saboda mai gidanta din da mace yanzu bata mallaki tarawa da ita ba bata mallaki wato kwanciyar da ita ba wayin kana rajulan in fasaha in ko namiji ne ya aure ya siye ta to aure ya mutu da annahu yamliku listimta biha bihi saboda shi ya mallaki budu'inta wa mulkul yamini aqwa min mulkin nikah kar manta kuma cewa shi wato mallaka ta hanyar bauta yafi nauyi fiye da mallaka ta hanyar aure duk da shi ma aure bauta ne shine abinda annabi ke nufa innahunna awanin bainakum su dinnan awani bayi ake nufi kama bautar aure bata kai nauyin bautar bauta ba domin aure duk da bauta ne amma akwai sakewa akwai partnership akwai tsageranci ma a ce ta yi ce ba za ta yi ba in ta jibe mata ba ma akwai yaji kai akwai hulki ma ko to amma duka a bauta babu wannan babu in bawa ya gudu in baiwa ta gudu da gidan ubangidanta tana cikin tsinuwa Allah ba a ce haka game da mai yaji ba ko ba sani ba ko an ce amma dai na garin ba a ce ba wadda za ta yaji misali ba ce ta shiga cikin tsinuwa ba sai dai in ta fita ne babu izini ko wannan a rashin izinin ne a laifinta ya ce to wa hadal mulku yubtilu an nikaha dun al-aks suka ce to saboda haka tunda mallaka ta fi aure karfi in suka yi karo sai mallaka ta rinjaye aure amma shi aure baya rinjayen mallaka shi sa mutum yake iya aurar da baiwarsa ta ci gaba da zama a matsayin baiwarsa amma mutum ya sai da baiwarsa ko ya ba da kyauta da ita to auren ya mutu saboda sabon mallaka ne ta biyo bayan aure qalu suka ce wa ala hadha fala iskala fi hadisi barira karkashin haka to babu wani iskaliya a cikin hadisin barira wa ajaba al-awwaluna an hadha bi anna al-mar'ata wa in lam tamlik al-istimta'a bi bud'i amatiha fa hiya tamliku al-mu'awadata alayhi cewa gaskiya ne mace in ta sai baiwa mace bata mallaki ta kwanta da ita ba a matsayinta na mace amma kuma ta mallaki tasarrufi akan wannan a budu'in ta hanyar siyarwa ko baiwa mijinta kyauta na sadaka ko sake mallakawa wani ta hanyar aure wata zuwijiha kaga da aure da ita wa akhadha mahariha ita zo aure ta anshi sadakin wa zalika ka milkin rajuli wannan ya kama da mallakan namiji in ya mallaki baiwa wai lan tasamti bil bud'i abin da ya ƙara kai aka abin namiji ya samu shine shi yana iya saduwa da ita wa qalat firqatun ukhra wasu malaman kuma suka ce al-ayatu khassa bil masabiyat bil masbiyat ayat ta ce wal musatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum ta keɓanci mata ne da aka kama su a matsayin fursunonin yaƙi fa innal masbiya idza subiyat halla wat'uha lisabiha ba da listibrai don macen da aka kama ta a matsayin fursuna na yaƙi tana halasta ga wanda ya kama ta da zaran ta yi tsarki ɗaya ko jini ɗaya bayan kanar muzawwaja ko da a can garinsu da aka kamo ta matsayin baiwa bayan an yi jihadi an ci su da yaƙi kula ta da miji a can wa za qaulu shafi'i wa ahadul wajhaini li ashabi ahmada wannan ita ce magana imamu shafi'i da kuma fuska cikin fuskokin fatawar ɗaliban makarantar Imam Ahmad ibn Hanbal kamar yadda yake cikin Al-Mughni cikin mujalladi na 11 Malam yace wa huwa sahihu kuma wannan magana ce mai inganci kama rawa Muslimun fi sahihi an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ba'atha jayshan ila Awtas yace a cikin Muslim arwaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura sojoji zuwa Awtas falaqiya aduwan sai game da abokan gaba kafirai faqataluhum suka yaƙe su fa zaharu alaihim musulman suka ci nasara wa asabu sabaya suka samu bayi ka anna nasa min ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama taharraju min ghishiyanihinna min ajli azwajihinna min mushrikina sai da cikin sahabbai sun kyamaci tarewa da waɗannan bayi da aka ba su wato waɗanda suna ganin cewa suna da maza na aure cikin wannan mushrikan fa anzalallahu azza wa jalla zalika sai Allah ya saukar da faɗin sawal musanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum fa hunna lakum halalun idan qadat iddatuhunna Allah ya ce sun halasta gare ku idan iddarsu ta kare in suka yi tsarki guda fatadammana hadha al-hukmu ibahata waqil masbiya wa in kana laha zawj min al-kufar wannan hukunci ya halasta cewa mace da aka kama ta a matsayin baiwa ya halasta mijin da ya kama ta wato sayyidin da ya kama ta aka bashi ta a matsayin ganimar sa ga yaki ya halasta ya tara da ita da zaran tayi ainihin wato istibra'i wa hadha yadullu ala infisakhi nikahi wannan yana cewa auren da take da shi da wani mijinta can a cikin kafirai ya warware wa zawali ismati budu imraati yanzu bai da wata mata aure da ce yana rike da ita an an kwace shi an ci shi da yaki wa hadha huwa sawabu wannan shine daidai da annahu qad istawla ala mahalli haqi saboda wannan sabon mai gidan nata ya ci yaki ya kwace mahallin da wancan yake da shi wa ala raqabati zawjatihi an kwace wuyan matarsa wa sara sabiha a haqqa biha minhu wanda ya ci yakin ya fi cancanta da ita fa kaifa yahrumu bud'uha alayhi to bayan ka mallake ta ta zama taka ka zaka yi sirra zaka fita da ita dan me za a ce kuma ba ta halasta gare ka kai sadaka da ita ba malam yace wa hadha alqawlu la yu'ariduhu nassun wala qiyas wannan zance na halasta ta babu wani nassi ko qiyasi dake karo da shi walladhina qalu min ashabi ahmad wa ghairihim a inna wata'aha inna ma yubahu idza subiyat wahdaha wasu kuma suka ce a yana halasta ne kawai a tare da ita idan an kama ta ita kadai wato ba tare da mijinta ba qalu suka ce li anna zawja yakunu baqa'uhu majhulan saboda ba a da tabbaci akan wanzuwan mijinta ko ya mutu ko an kashe shi ko ya gudu wal majhulu kal ma'dum wanda ba a san halin da yake ciki ba da shi da babu da ɗaya ne fa yajuzu wat'uha ba da listibra'i to anan ana iya tare ita bayan ta istibra'i fa in kana zawju ma'aha idan ko shi ma an kamo shi an kamo bayi maza da mata ana zuwa sai aka identifying wasu a matsayin mata da miji lam yajuz wat'uha ma'a baqa'i to bai halasta a take ta alhalin ga mijinta inji waɗannan malaman fa urida alaihim ma law subiyat wahadaha wa tayaqanna baqa'a zawjiha fi daril harb sai aka sake kawo musu zance su wannan aka ce to ina kuma me za ku ce game da in an kamo ta ba a kama mijin ba amma muna da tabbaci mijin yana nan da ransa a garin su na kafirai fa innahum yujawizuna wata'a a lokacin suna cewa ya halasta a tare da ita din ataka atake ta fa ajabu bima la yujdi shay'an suka bada amsar da bata da wani amfani wa qalu suka ce al aslu ilhaqul fard bil a'amil aglab suka ce asali a ka'ida shine abin da yake tilo a riskar da shi da mafi yawa ma ka samu wani abu guda ɗaya da ya fandare mota ka'ida to a riskar da shi da mafi yawa mafi agalabin irinsa wato ga wani zahira ko wani mutum ko wani abu sai ya kama da wasu irin abubuwa to za a iya riskar da shi da su kuma gani za masallacin na akwai wanda an san kalar barayin takalmi ko to da an ga wanda kalar su ce kai wannan fa ku kiyaye shi dan yace shi ba barawa zai ta kai kama da su to shine al-aslu ilhaqul fardi bil aglab al a'am abinda aka ganshi shi yayi kama da wasu da yawa irin sa to sai a riskar da shi su a hukunci ko mun gane aga mutun da irin wannan shigar da muke yi ta musulmi abinda zaka fara zata mishi musulunci ko amma kana iya ganin shi a arewa wannan ya zama kowa musulmi bane amma ka rade kana mishi hukunci bil aglab al a'am hatta ya tabayyana khilafu zalik ina fata mun gane kaida to yace fa yuqalu lahum to abinda suke nufi da wannan aglabul aam din shine al aglabul aam shine in aka ciyo gari da yaki to duk maza an gama da su saboda duk wanda aka kamo ta sai a dauka kawai mijinta yana cikin gawawakin da aka kashe in ba a ga mijinta ba saboda kada a yi tunanin yana nan ko mun gane fa yuqalu lahum al aglabu al aamul aglabu baqa'u azwadil masbiyat idza subina munfaradat sai a wani ma zai cewa al'aglabu shi a gunsa shine cewa mazajin su suna nan da rai wa mautuhum kulluhum nadirun jiddan nadiri ne a ce an kashe dukkan mutanen garin mazaje manya masu aure suma yuqalu sannan sai a sake cewa idza sarat raqabatu zawjiha wa amlakuhu milkan lisadi in ya zama mutumin da ya kama ta ko ta fada cikin mulkinsa sa haka nan ma mijinta shi ma ya zama bawansa wazalatul ismatu an sa'iri amlaki ya awan raqabati an kamo shi da yaran shi da mutanen da dabbobin gidansa da kwanukan shi da abin hawansa duka an kamo sun zama duka sun zama na wannan sojan da ya kama su da shi kansa kaga bai mallaki komai ba yanzu kenan famal mujibu li thubuti ismati fi farji imraati khassa in zama shi ma yanzu bai da yanci to ina kuma za a ce matan shi tana da wani yanci ta yanzu cewa ba za a take ta ba wakar sarat hiya wa huwa amlakuhuma wa amlakuhuma lisabi alalin su da shi da ita da abinda suka mallaka duk sun zama dukiya to dan me zaka yi istisna'in budu'inta wadalla hadha alqada'u an-nabawi ala jawazi wat'il ima'il wathaniyati bi mulki al-yamin wannan maganganu na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da hukunce hukuncensa suna nuna cewa wato mata da aka kama su bayi waɗanda suke maguzawa masu bautar gumaka wanda suke mushrikai ya halasta a take su ta hanyar mallaka duk da bai halasta a aure su ba fa inna sabaya autasin lam yakunna kitabiyat wadancan da muka ji na hadisin muslim a autas ba ba ba ba, ba kristoci bane wala min sharitin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi watihinna islamahunna annabi bai ce dole sai sun musulunta sanan za a take su ba wala min yaj'al al mani'a minhu illa listibra faqat abinda kawai yasa annabi ya ce a jira shine istibra'i wa ta'khirul bayani a waqtil hajati mumtani'un jinkirta bayani daga lokacin da ake bukata ba shi yuwa ma annahum hadisu ahadin bil islam tare da cewa su waɗannan sahabban su ma sababbin musulunta ne hatta khafi alaihim hukumu hadhihi al mas'ala shi sama basu san halaccin wato tarewa ko kwanciya da wanda suka samu a matsayin baiwa bayan tana da miji wa usulul islam min jami'i sabaya a ce kuma duka waɗannan bayin mata sun musulunta wa kanu idata alafin dubbai ne su bi haisu lam yatakhallaf minhum anil islami jariyatun wahidatun a ce babu wadda ta kishi musulunta a cikin su ko guda daya mimma yu'lamu annahu fi ghayatil bu'd abu ne da ba zai yi ba fa innahunna kunna yukrahna alal islam sun kasance ana tirsasa musu akan musulunci ولم يكن لهن من البصيرة والرغبة والمحبة في الإسلام ما يقتدي مبادرتهن إليه جميعا باسد تناني باسد حنكلي باسد فهنتر مسلنشي بلانتنا أتي ديك سن مسلنتا فمقتد السنة وعمل الصحابة في هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده جواز وطء المملوكات على أي دين كنا سراك آيين القرآن للسنة da ayyukan sahabbai sun nuna halascin idan mutum ya samu baiwa kowane irin addini take kirista ce ba yahudiya ce maguzanci take yi bauta rana take yi ko mai take yi ya halasta ya sadaka da ita wa hadha madhhabu tawusin wa ghairihi wannan shi madhhaban tawus da wanin sa wa qawahu sahibul mughni fi haka na ibnu qudama ya karfafi wannan warajjaha adillatahu ya karfafi dalilan da suka zo da wannan hukunci wabillahi tawfiq wani ma yadullu ala adam shirat islamihinna ya sake cewa daga cikin abin da yake nuna rashin sharɗanta musuluntar su marawar tirmidhi fi jami'i tirmidhi ya fitar a cikin jami'i din sa haka na imam ahmad ibn hanbal a cikin musnadin sa an irbad ibn sariya anna nabi sallallahu alaihi wasallam harrama wata'a sabaya hatta yad'ana ma fi butunihinna nabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya kwanta da baiwarsa har sai ta haife cikin da ke tare da ita aka same ta da ciki an kamo bayi sai aka samu ta da ciki to wannan dole a jinkirta har sai ta haihu duk da yake a ainihin wato a cikin isnadin wannan wannan hadisi akwai wata mata mai suna ummu habiba bintul irbad wata ke majhula ce ba a san ta ba amma hadisin lahu shawahidu ya taqawwa biha yace faja'al litahrimi ghayatan wahida wa hiya wad'ul haml kaga an sa ma haramtawar matuƙa guda ɗaya shine in sun sauke haihuwar su walau kana mutawaqqifan alal islami lakana bayanuhu ahamma in bayan listibra da a ce wato a a a kwanciya da su yana ta'allake da musulunta su ne to da shi zai ai bayani yafi muhimmanci fiye da bayanin istibra'i wanda da tsarki daya ga mai ciki kuma da haihuwa wa fi sunani wal musnad anhu la yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir an yaqa'a ala imra'atin min as-sabi hatta yastabri'a yazo kuma a cikin as-sunan na Imam Abu Dawud da Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal daga hadisin Ruwaifi ibn Thabit radiyallahu anhu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya imani da Allah ranar alkiyama baya halasta gare shi ya zake wata mata cikin waɗannan kamammun bayi har sai ta yi istibra'i wala mai kul hatta tuslima kaga bai ce har sai ta musulunta ba wali ahmada a riwaya ahmad ibn hanbal a dai hadisi na ruwaife cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yankihanna shay'an min as-sabaya hatta tahida wanda ya iman da Allah ran tashi alkiyama kada ya taki wata cikin kamammun bayin nan har sai ta yi jini ta tsarkaka kenan a wannan shi ma isnadi ne sahihi walam yaqul wa tuslima bai ce ta tahida wa tuslima ba wa fi sunani har da cikin sunan abi dawud cikin hadisi mai lamba 2157 anhu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kuma riwaya ce daga Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu cewa annahu qala fi sabaya awsad awdas nabi ya faɗa game da kaman bayin nan na awdas cewa la tuta hamilun hatta tada kar a sadu da mai ciki har sai ta haihu wala ghairu hamilin hatta tahida kar a sadu da wadda ba ta da ciki har sai ta yi jini haidatan wahida jini daya ina daga cikin dalilin da suka ce qur'i jini ake nufi suka ce gashi annabi ya faɗa qarara salastu quru annabi ya ce jini daya walam yaqul wa tuslima bice ta musulunta ba falam yaji anhu ishtiratul islami almasbiyati fi mawdi'in wahidin albattat babu inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya sharɗanta musuluntar wanda aka kama da ɗai annabi faraka ba sallallahu alaihi wasallam zama kun ji wannan sarkakiya ya gama da ita sai ce faslun fi hukumi sallallahu alaihi wasallam fi zawjaini yuslimu ahaduhuma qabla al-akhar wannan fasali shi kuma zai bayani ne akan hukuncin mutum da matarsa sai ɗaya musulunta kafin ɗaya mai hukunci qala ibn abbasin رضي الله عنهما رد رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب ابنته على أبي العاص بن الربيع بالنكاه الأول شاء النبي صلى الله عليه وسلم يا ما يودا زينب ما تأسى زواج مجنتا العاص بن الربيع da auren farko da suka yi walam yuhdis shay'an ba a sabunta wani abu ba wani hadisi ne tabbatacce al-imamu Ahmad ya rawaito shi da Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah da Daraqutni da Abdurrazzaq da wasu su sarwaito shi hadisi ne da an yi maganganu a kansa amma dai ƙarshe ya tsira rawahu ahmad wa abu dawuda wa tirmizi imam ahmad ya rawaito shi haka abu dawuda shekul albani ya inganta shi a cikin sayo abi dawuda a cikin lamba hadisi na 1900 da lamba 38 wa fi lafdhin a wani lafazi riwaya imam ahmad ibn hanbal ba da sitti sinina bayan shekaru shida da yin hijirarta kenan ba shekaru shida da musuluntar ta ba mu kiyaye tsakanin ta musulunta cikin farkon musulunci shi kuma bai zo ba sai a shekara ta bakwai bayan hijira walam yudis nikahan ba a maimaita auren ba qala tirmidhi laysa bi isnadihi ba'sun tirmidhi ce wannan isnadin bai da matsala sosai bai da matsala sosai wa fi lafdhin wa kana islamuha qabla islamihi bi sitti sinin Allah fa aka ce tsakanin musuluntarsa da musulunta ta ta musulunta sannan ya musulunta bayan shekara shida to wannan wahami ne wannan shekarun shekarun hijirarta ne bayan ta yi hijira da shekara shida sannan ya zo amma tsakanin musulunta shida musulunta ta wajen shekara sha tara ko ashirin so tana cikin asabiqun al-awwalun shi kuma bai musulunta ba sai amu khaybara shekara ta bakwai so da kaga da shekara sha uku a makka da shekara bakwai a madina kusan shekara ashirin tana nan kuma aka mai da auren sadaka wannan abinda malamai suka ce wahami ne za mu ji a gaba insha Allah walam yuhdis shahadatan wala sadaqan ba a ce a kawo shaidu su ƙara tabbatar da auren ba ba kuma a ce ya biya sabon sadaki ba jumlatan shine ka'ida kawai idan mace ta musulunta ta riga mijinta to tana nan a matsayin ismar aurensa har ta tsarkaka ta yi idda ta yi istibra'i idan ya zo kafin lokacin auren nan idan ma ya zo bayan lokacin matuƙar ba ta yi aure ba auren suna nan amma da zaran ta yi aure shi kenan an sami akasi kenan sai kuma ce ubangiji Allah ya haɗa kowa da rawarsa idan ba ta yi aure ba tana nan tana nan a matsayin matas za mu yi masu da wancan auren to wannan kuma zai dawo da maganar da ake yi za mu zo mu ji ta ma a gabashin musulunci kenan yana itibarin zai zo ya wannan magana musulunci yana recognizing a ƙulla auren kafirai da abin da ke biyo bayan ƙulla aure eh wanda ce magana mafi inganci ko da ba su yi shi yadda musulmai suke ba ko da ce a nasu tsarin babu sadaki ko babu wali ko babu wani abu na siga ko ba irin ta musulmai ba ce inda a al'umma ana kallon waɗannan mutane guda biyu a matsayin miji da mata to duk abin da ke biyo sawun aure kaman ihsani kaman gado kaman nasabar ƴaƴan da aka haifa a cikin auren kaman saki kaman hul'i kaman tsari kamar kasancewarta musina duk wannan suna biyo bayan abin nan ko kaman li'ani kaman mira kaga duk waɗannan ba sa yiwuwa sai in an yi aure to duk musulunci zai recognizing waɗannan akan waɗanda ba musulmai ba idan suna rayuwa a cikin ƙasashen musulmai mana da rasu gurin alƙali sai za su yi li'ani alƙalin musulmai in ya zai masu hukuncin la'ani yana iya musu ya ce bina a kan aurensu haka nan idan sun mutu don ɗayensu ya mutu ɗaya na iya gadon ɗayan ‘ya'yan da aka haifa a cikin auren sunansu ‘ya'ya ba ‘ya'yan zina ba ne mun gani kuma sannan wani bai iya zuwa ya ce zai aure ta don mata aure ce duk wanda hukunce-hukuncen suna gudana ƙarƙashin tun da an yi recognizing wannan union ɗin tsakankaninsu a matsayin aure ne ba wai zaman daduru suke ba kawai ko da ku a ce a yanayin da aka yi auren ya saba wa abin da yake ma'arufi a auren musulmai inda ya al'ummarsa sun yarda da su a matsayin ma'aurata yanzu akwai inda yake yin aure zuwa mutum yake kama budurwa ya ruga da gudu ya shiga ta gidansu shikenan ba su kuwa ana wani al'adar ba kaga wannan shashanci ne ya ko akwai inda a ƙasar nan ta Najeriya ban san ko sun bari ba a ƙasar Najeriya akwai inda ake kwace mata a nan Naija inda mutum zai je ya samu mata aure ya talallashin ta ya dinga mata kyauta har ya ja ra'ayinta ta bar gidan mijinta ta dawo wurin shi kuma in yi haka ya zama gwarzo a cikin mutane ana jinjina mai za a yi ta labarin shi ana ana ganin cewa kai wani matsiyaci ne ya fi kwace mata wani shi kuma sai shikenan a ta mai jaje ana mashi kallon kalasu kuma shikenan al'umma ta yarda cewa yanzu ta zama matar wannan nabiyin to yanzu kaga irin wannan misali in suka zo kuma sai suka musulunta ko to hayin na matar shi ce eh matar shi ce tunda wancan ya haƙura kalca ta yarda da cewa aka maka haka shikenan kai ka zama sakarai uwar kamata ta jin haushinka amma fa a tarihin abin an yi kisa da yawa fa wani ya ji haka kawai sai ya tare kawai da bindigar tuka kawai ya kashe mutum ko ya ratsa mai sanda a ƙiya kawai ya halaka shi wallahi anan neja kambari suna yin wannan abu mu da mun kanta shi da yawa a cikin cultural studies zaka ga akwai akwai akwai akwai sadma akwai mamaki wannan abu Allah ya kyauta ni ban taba jin wasu al'umma da suke wannan ba ba ba waɗannan al'umma ba su ma dai wanda ba su musulunta bane suke da suka musulunta duk sun daina to mutanen da suke yawon tsirara su suna yawon tsirara ba su ne ma zuwa kasuwar kasuwar abin nan garin can yawuri tsirara fa suna tallan kanwa sai ga mace ta saka koko akan mamanta ta kulle da da irin abin da ake ake yin dokin kara kaba yake kowai shi za ta kulle kawai ta kulle a baya ta saka wani banti a gabanta kawai haka za ta dinga yawa a kasuwa fa mazan su da matan su haka su wannan har shekaru nan kusa kusa suna yi zagan suna hawo kwale-kwale daga inda suke sun zo kasuwar yawuri ko makamancinsa sun kawo tallan kanwa da kalwa da abin nan da bushmeat da suke farauta da mutane da suke wannan don sun ma yi wannan abin aure to me ai ba wani abu bane ba hazi yi ashadu min tilka Allah ya kyauta na'am sai ya ce a wa ibn abbas radiyallahu anhuma aslamat imra'atun ala adi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fatazawwajat wata mata ta musulunta a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta aure فجاء زوجها سيمجنت يزو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يتي يا رسول الله إني كنت أسلمت نيما فنارغانا مسلمت وعلمت بإسلامي كما تأسنا مسلمت فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر سي النبي يقواتي تدق مجن نبي وردها على زوجها الأولي يما يد نف ونفركم رواه أبو داود ورد يروتون سيدي وانا إسنادي نبئي في سوسي za ga al-Imamul Albani a cikin Ad-Da'ifa ta Da'ifatu Sunan Abi Dawud kenan lamba hadisi na 387 da kuma a cikin Irwaul Galil cikin lamba hadisi na 1918 ya tabbatar da rauni kafin shi ma wasu malamai sun bayyana raunin saboda haka hukuncin da za a samu anan akwai tababa game da shi cewa kissa ta tabbata kissa bata tabbata ba saboda rashin ingancinta a hadisance wallahu alam ina ganin bari mu saurara anan ko sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullah